أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا 30 ga watan Rabiul Awwal hijira 1446 wanda ya yi daidai da biyu ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da hudu alƙalin da yake cikin wannan ranaku muna roƙon allah maɗaukin sarki ya datar da mu rabi al'awar ne ko dai rabi sani rabi sani ko talatin da wata rabi sani haka kenan mun shigo daren ɗaya daren ɗaya na watan jimada kula ke alamalaukin sarki a amfani da mu a kayan da ke cikin wannan kwanaki muna gode wa Allah da ya ba mu dama na dawowa don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu ya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banafan dude gire kasuwar bankare birnin niyami a jamhuriyar nijar wanda a tafsirin da muka kare mun kammala karatun suratu bafir sai za mu tashi suratu fusilat zuwa abin da alamurokin sarki ya so za mu fara da mukaddima na wannan sura daga farko zuwa abin da alamurokin sarki ya kaddana alamurokin sarki ya taimaka mu Sarta Fusilat a mukaddima na farko bayani ne akan sunan wannan sura. Wannan sura sunanta Suratu Fusilat wanda sunan ya zo daga cikin wata kalma da Allah ya ambata a cikin wannan sura. Allah ya ce kitabun Fusilat ayatu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Sunan da surar take da shi kenan Allah madaukin sarki ya yi mana jagora sannan mukaddima na biyu bayani akan inda aka saukar da wannan sura wannan sura malaman sun yi jima'i cewa sura ce makiyya daga cikin wayanda suka nakalto wannan ijma'i akwai ibn adiyya akwai abu hayyan akwai fairuzul abadi da imamu al-biqai da sauransu duka sun nakalto ijma'i akan cewa wannan sura makkiya ce saboda tana karantar da mawdu'at makkiya abubuwan da suke da alaka da ayoyin da aka saukar a makka mun zo muqaddima na uku sai bayani akan adadin ayoyi da wannan sura ta kunsa tana da ayoyi hamsin da hudu akwai kalmomi dari bakwai da tasirin da shida tana da arufa dubu uku da dari uku da hamsin daidai wanda mutum ya karanta wannan aya zai samu lada mai yawa al'ashiratu walhassanatu bi ashiri amsaliya idan mutum ya karanta harafi guda ɗaya yana da lada goma ina idan mutum ya lissafi karanta wannan sura akwai tarin lada Allah mulkin sarki ya ba mu ikon karanta sai bayani akan alaƙan da wannan sura take da shi da sura da ta gabace ta idan mun duba mun ga suratul ghafir da suratul fussilat suna da alaƙa na farawa kowanne yana farawa ne da huruful muqatta'a yadda suratu ghafir ta fara da su ita ma suratu fusilat ta fara da wannan harfa ne sanan kowanne sura suratu fussilat da suratu ghafir suna bayani akan sha'anin da ya shafi alkur'ani mai girma sannan a cikin kowace sura akwai ambato na wa'idin azaba da Allah ya mukafirai a cikin suratu fussilat akwai wannan bayani kuma yadda zamu ji da kuma yadda ya gabata a cikin suratu ghafir sannan akwai ambaton labarorin al'ummomi da suka gabata a cikin wannan sura kamar yadda hakan ya gabata a cikin suratu ghafir Allah madaukin sarki ya samu dace akwai bayanin halittar samai da gasai a cikin wannan sura kamar yadda yake hakan a cikin suratu ghafir wannan alaƙar da suke da shi kenan amma in mun debe maudu'in wannan sura za mu ga tana ba mu bayani akan halin kafirai game da alkur'ani kafirai ba sa son sauran alkur'ani da kuma yanayin yadda Allah subhanahu wataala ya halicci samai da kasai da kuma alkawari da hukuma da Allah ya yi mu dukkan wa'inda ba su bi Allah ba da abin da ya kama da wannan wanda abubuwa suna da yawa mun shiga cikin su da zamu ci shi Allah mu dukkan sarki ya datar da mu mun je za mu shiga surar za mu fara da suna Allah mai rahama mai jin kai bismillahir rahmanir rahim da suna Allah mai rahama mai jin kai Allah yake cewa hami wannan huruful muqatta'a kenan Allahu a'lam bi muradihi bidalik duk da yake wasu malamai suna cewa akan yi amfani da wannan harfa ne dan tahaddi ga kafirai ishara zuwa gare su cewa wannan alkur'ani da aka saukar wa manzo sallallahu alaihi wasallam an hada shi ne da harfa na larabci kuma larabawa kuke in kun isa ku hada wa'annan harfa dan ku zo da irin abin da manzo Allah ya zo da shi Allah ya ce tanzilu min arrahmanir rahim shi alkur'ani mai girma safkakken littafi ne daga gurin Allah subhanahu wataala wanda yake shi Allah الرحمن من رحمن الرحيم من جنقين تنزيل من الرحمن الرحيم القرآن سبقكين لك قلن الله من رحمة من جنقين الله مدوكين سركي يوم نجحقون شيسا أتكونا آية akwai nuniya game da daraja da alkur'ani yake da ita inda Allah ne ya saukar da shi abinda Allah ya saukar da shi a wani mai daraja shi yasa ayar ta kunshi sunaye biyu masu girma daga cikin sunayen Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ismani ne min asma'illah wa'inda duka sunaye biyu ne daga cikin sunayen Allah mushtaqqun min ar-rahma an ciro su ne daga ar-rahma kun gane ko Allah madaukin sarki ya muni jagora in ka duba kaga da Allah ya ce ar-Rahman wannan yushiru ila zatin rahman sannan alaji al-rahim shi kuma suna ne wanda yake yushiru ila atharihi azza wa jal ina nuni akan alamomi na Allah subhanahu wataala game game da rahmat da yake mu bayi musamman ke tattun bayan su sune mu'minai Allah mai yawan rahma ne ga bayan su mu'minai musamman in an koma gobe alkiyama kenan Allah ce kitabun shi dai wannan littafi alkur'ani kenan wannan littafi da Allah mai rahama mai jin kai ya saukar da shi ga bayansa littafi ne wanda yake fussilat ayatu ayoyinsa an yi bayanin su dalla dalla gane ko ay bayyinat ay alkur'ani wadihat ne dalla dalla Allah ya bayani a kansu kowa ma zai iya fahimta sai dai wanda ya bijire Ƙur'anin Arabiyyan shi wannan littafi abun karantawa ne wanda an saukar da shi ne da yaren larabci ba yare na ajaminci ba Allah ya saukar da shi ne da kaumi ya alamuna ga mutanen da za su sani su gaskata maganar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da ne shine alqur'ani da wannan ne malamai suka ce dukkan wata kalma da ka gani a cikin alqur'ani larabci ne maganar mutum ya zo ya ce ma kalma kaza da take cikin Qur'ani ba larabci bane asali ce kaza ne Allah ya karyata wannan Allah ce shi Qur'ani an saukar da shi ne da yare na larabci ko da wannan kalma a wani yare ga abin da take nufi yanzu ta zama balaraba inda Allah ya amfani da ita cikin alkur'ani kwanaki na yi mana ishara cewa kowane yare akwai kalmar da za su ɗauka in aka ce a riƙe diddigi na asalin kalma ba wannan yaren ba ce amma inda ta shigo yaren ta zama wannan yaren gane sai na kawo mana misali yanzu ka ɗauki telefon telefon hausa ce akwai ta hausa hausa sun saura abin telefon ne da ta zo suka kalla su kusa suka ce talho mukomin talho kawai shi ke to da haka talho hausa ce kawai batu yanka ce mai talho ma bai sani ba amma an bi asalin kalmar ai daga turanci ne ko ba ka bane kina haka abin yake in ka zo ka ɗauki abin da ya shafi mesaj dana wani kalmar mesaj babu kalmar mesaj a hausa amma ba wace me yake cewa mesaj yake cewa ko sako eh yanzu muna amfani da mesaj ko ba mu yi in ka ce ba haushe ka yi min mesaj yana gane ko bai gane ya ta za mu sai kenan ba turanci ba kenan duk kalmar da kuka dauka a yaren ku kuka yi amfani da ita ta zama ta to ta zama yaren yanzu mu dauki salula salula da da hausa ce ko lara ko turanci ce eh salula hausa ce mana salular shi ne a turanci amma da bawon shi kace mai salula ya gane don ba mu da ita a hausa gaba ɗai babu ta ba mu wasan ta sai da an kayo ta ne sai muka dibe to bari mu samu ta suna sai muka samu ta sunan salula to yanzu hausa ce ko ba hausa ba ce don haka duk kalma da ka gani sai alƙulani ka daina ba kanka wahala cewa ai ba asalinta kaza ba asalinta daga yare kaza ne eh amma ta zama balaraba Allah ya mai da ta balaraba shi ke waɗanda larabci ne Allah ya ce bashiran yana ɗauke da bushara shi ƙur'ani a cikinsa akwai bushara da Allah yake ce da manzonsa kai mu mutanen da suka yi imani da kai bushara da aljanna wanda dinan kuma akwai gargaɗi daga wuta cewa duk wanda bai bi ƙur'ani ba bai bi maganar Allah ba to in bai tuba kuwa ana ji masu tsoron fada a cikin azabar Allah fa'a'ara da aktharuhum sai da yawa daga cikinsu suka juya suka juya kai suka yi imani ayi kufar makka suka juya suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ya bayyana musu duk abin da yake daidai sun ji sun gane amma suka juya suka kai imani Allah yake cewa fahum la yasma'un su dai ba sa shi ma'ana ba ji a fasu in ka kira yesu suna ci amma jin ne bai musu amfani ba shi duk wanda bai bin Allah jin shi bai da wani amfani shi yasa Allah ya ce wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal ins hakika mun shuka wa jahannama mun yi mata halittu da yawa daga cikin aljannu da mutane lahum qulubun la yafqahuna biha domin su wayannan mutane da aljannu suna da zukata ba ba su amma ba su fahimta gaskiya da zukatansu ba sa tunanin gaskiya walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da ido amma ba sa gani da idansu ba gani abba su yi suna gani gaskiya da abba su gani su aiki da ita don abin gaskiya ne ba sa son su walahum adhanun la yasma'una biha Allah ya ce suna da kunnuwa ba sa ji da su ka ce kafirai ba sa ji suna ji amma ji ba mai amfani ba Allah ya ce ula'ika kal an'ami bal hum adad wayannan dai su kamar dabbobin gida suke Allah ce kai sun ma fi dabbobin gida bacewa da dabbobin gida suna biyayya ga mai kyautata musu to su Allah da Yesu ba sa ma yin biyayya gare shi Allah madaukin sarki yake cewa a ƙarshen aya bal hum adad sun ma yi wayannan dabbobi ula'ika humul ghafiluna wannan sune lokacin al-muhim da Allah yake gaya muna nan cewa fahim la yasma'una su ba sa ji kar ka dauka in an kira su ba za su ji suna ji amma ji ba mai amfani ba inda sun kushe imani da abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo musu da shi wa qalu nan ne muke suka ce su kafirai qulubuna fi akinnati zukatanmu suna cikin marufi suna cikin rufi mana gaskiya ba ta shiga ciki fi akinnatin mimma tad'una ilai zukatanmu suna cikin rufi game da abin da kake kiran mu zuwa gare shi shine tauhidi da alqur'ani wa fi adanina waqa sannan akwai kurmanci a cikin kunnuwanmu saman ma'ana akwai ruhi kunnan ba sa ji mu kurame ne game da gaskiya kun gane ko ma'ana la nasma'u qawlaka ba ma jin magana ka dawo da kake faɗa mu ba mu jin shi aw min bainina wa bainaka hijab tsakanin mu da kai akwai sitira akwai shamaki game da duk abin da kake gaya mu saboda haka abin da muke so da kai fa'amal ka tsaya akan addininka ka dage kai ta kira akan addininka innana amilu mu dai za mu dage akan addininmu naka kai naka ka bari mu namu ba za mu saurare ka Allah madaukakin sarki ka sa mu dace jama'a tana yi tana yi kuna abu ba daidai ba sa muku ido bai duk ahalis sunna na hakika zai ganin ana bid'a waye shure ce kowa shi na shi a'a sai an wadi ya dai rage na ko ku gyara ko gyara an fahimci wasa sai ga mutum ya sha katon na diya yana ce a ai su tsokana gare su komi an kai sai sun yi magana a gaskiya ce duk in dai ba gaskiya ba ce a haɗi ji ne dole ne amma yarda ba dole ba ko to ku faɗa mutum ya gyara a hukun bai gyara ba ya rage na shi amma su ce wa manzo Allah kai na ka mui namu ai shu a kyale a ku yi namu amma ga namu mu ma mun tallata ya so gaskiya ta yi hadinta kun je da al'amuran yake shi yasa Allah yake ba mu labari anan maganganu da suke faɗi na izgilanci wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai suka ce zukatan mu suna cikin rufi game da abin da kake kiran mu zuwa gare shi fi adanina waqrun sannan a cikin kunnuwan mu akwai toshiya akwai kurmanci min bainina wa bainaka hijab tsakanin mu da kai akwai shamaki fa'amal innana amilun kai aiki akan naka addini kuma muna kokari akan namu addini kulka ce da su ya rasulullah inna ma ana basharun mithlukum ni ne mutum ne irin abinda abban banci shine yuha ilai ana yi min wahayi na Allah ba aka ba wannan umarni ya faɗa manzon Allah wani yana daga cikin tawadu na manzon Allah cewa ni fa mutum ne irin yanzu in kace manzon Allah mutum ne irin dan bid'a na can gefe sai ce kaji shi wai manzon Allah ne a irin to shine ya fada ko mu ka fada ko Allah ne ya fada Allah ya fada to mu da kowa zai mu Allah gyara to in dai ba Allah zai yi gyara ba a bambanta bambancin manzo Allah da mutane yuha ilai ana mai wahayi kula su sun yadda ana yi ma shehu tijjani wahayi sun yadda mu ku ahlus sunna ba mu yadda ana mu kowa wahayi ba sai manzo Allah amma kuma sun ce wanzu Allah ba irin kowa ba ne mu ma mun san ba irin kowa ba ne amma dai mutum ne haka Allah ya faɗa ko ba haka bane amma da mai wahayi to sai a ce mu ai ka ji maki manzo ya ce manzo irin kowa ne kai wallahi mu rika da ta wuce tsoron Allah darajar da Allah manzo Allah ba wanda yake da ita amma shi kadai ake ma wahayi duk wani katon banza da ya ce an yi ma wahayi ƙarya ne wallahi ƙarya ne mu ba mu yadda da wannan baya daga cikin aqidanmu Allah ya kare mu Allah yake cewa kulka ce da su kaji abin da Allah ce inna ma ana basharun mithlukum ni fa mutun ni irin yuha ilai sai dai Allah yana min wahayi ku baya mu cewa annama ilahukum ilahun wahid lalle abun bautawan ku shine abun bautawa guda daya shine Allah daya fastaqimu ilai ku tsayu zuwa gare shi gane ko fastaqimu ilai ku tsayi zuwa gare shi shi menene shi Allah subhanahu wataala ku tsayi da addini zuwa ga Allah ba zuwa ga wani ku tsayi da addini ga Allah addini Allah kada yake ma ku kama hanya madaidaiciya shine riko da addinin Allah wastaghfiruhu ku nemi gafara ubangijinku akan zunuban da kuka yi wa wailul lil mushrikeen banin azaba ya tabbata da waɗanda suke hada Allah da wani waɗanda suke shirka ga Allah Allah ya ce banin azaba ya tabbata gare su duk mushrikin da ya mutu bai tuba ba sai Allah ya masa azaba wannan in kai shakka akan haka ma ka kafirci ka kafirta mushriki mai hada Allah da wani in ya mutu bai tuba ba dan wuta ne kuma Allah zai gafarta masa shi yasa Allah ce wa wailul lil mushrikin wani azaba ya tabbata ga wa'inda suke yin shirka ga Allah naka shirka ga Allah babban laifi ne Allah ka kare mu daga cikin dabi'a mushrikai sune alladhina la yu'tuna az-zakata sune wanda ba sa bayar da zakka wa hum bil akhirati hum kafirun su kuma kafirai ne game da ranar lahira ka kula da kyau in aka ce az-zaka al-aslu fi az-zakati hiya an-nama'u wat tatahir karuwan abu da tsarkake shi kenan nan ba na nufin zakka wadda aka shar'anta inda zakka an shar'anta ma bayan Allah ya sani bayan an koma Madina kinan nan ba ne zakka ta kudi ba wanda bai musulmi ta kana mai zancen zakka kinan wanda ba sa tsarkake zukatan su daga shirka kun gane ko wanda ba sa tsarkake ayyukan su su mai da su ga Allah shi kadai shine abin da ake nufi a nan kinan ba ana nufin zakka irin waccan ta dukiya ba shi yasa ibn Abbas yake cewa الذين لا يؤتون الزكاة أي لا يقرون بكلمة لا إله إلا الله وإن باسا تبتت كلمة لا إله إلا الله duk wanda bai tabbatar da kalmar la ilaha illallah ba to bai tabbatar da tsarki ba bai tsarkaku ba ya lalata kansa kun gane ku kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wanda ya tsarkake ransa ya rabauta wanda ya lalata ransa ya halaka kad aflaha man tazakka wanda ya tsarkaku daga shirka ya rabauta an fahimci Hausa yana allazina la yu'tuna zakata ay allazina la yuqirruna bi la ilaha illa Allah sune wanda basu tabbatar da la ilaha illa Allah to basu tsarkaku ba kenan Allah ka sa mu zama daga cikin masu tsarkake ibada a gare ka an gane wannan Allah ya samu dace wahum bil akhirati hum kafiruna su kafirai ne game da menene game da ranar lahira Allah ce innal ladina amanu wa amilus salih yanzu nan za a zo a mana bayani akan halayen masu imani kaga wannan surar Utbah bin Rabi'a Abul Walid ɗaya daga cikin manya-manyan kafirin duniya wata rana kafirai suka yi gangami aka yi zama aka yi shawara aka ce wancan mutum in mun bi tashi sai laraba sun yi muna kuɗi mun kurai shawa sai an ce da mu ga ɗan uwan ya haukace mun kasa taimaka mai ga ɗan uwan mucin ya zo da sabon abu mun kasa kwabarsa kuma daɗin baki gare shi ba kowa ya iya tinkarar shi da magana ba kamata ya cikin maribuwa ke da daɗin baki wa ya iya magana don ya zo ya kwaɓi bakin shi shi hana shi wannan abu aka samu abulwale kutubat bin rabi'a aka ce kai ka iya wannan magana ya ce shi zai je ya same shi ya zo ya samu manzo sallallahu alaihi yana daga cikin masu kuɗi yana daga cikin wadata ya tare da manzo Allah yana zaune ya ce da shi wani kaga mutane suna faɗa maganganu a kanka ana can ana zagin an ce mun bar dan omu ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ni yanzu abu da nake so da kai in kuɗi ne kake so ka haɗa min duk mun yi masu kuɗin kowa ya raba kuɗin sa bi a baka kai kowa kuɗi in kuma aure na kake so matarka ta hita kowa kyawu mu za mu baka goma duk wadda kake gani ‘yan wane ce mu za mu tattaro masu mu zaɓo ma mu haɗawa in kuma aljani na ya shahe ka mu nemo ma mai magani wanga maganin duka bar su ya alazar ke ba su gani a lokacin da ala suna suka zo suna wazi duk ba haka aka gani wani aka sun zare ni abu walid ya kama ganganu duk ya gaya wa manzo Allah ya kare manzo Allah yana saurare shi manzo Allah ya ce da shi hal farakta ka kare ya ce ya kare ya ce to in ka kare ka saurare ni shine manzo Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim amin tanzilu minir rahmanir rahim ya dauko ayoyi yana karanta masa yana karanta masa har sai da manzo sallallahu alaihi wasallama ya kawo masa da labarin abun da ya shafi adawa da samudawa shahi na biyu zuwa ƙarshe-ƙarshen shi sai shi abu da wali da ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama ishiru ishiru ishiru a wata ruwaya sai ya tsaye da bakin shi ya tsira bakin shi me yasa ya ce in ya yadda wa'in na maganganu da yake faɗa ya san mutum ne mai gaskiya Allah yana yin musu azaba wannan yana nuna mana falala wannan sura idan an karanta wa muke ita to akan samu dalili daga cikin dalilan da za ba ya bada amsa duk wanda da yake mushriki ne in ka karanta mai farko farkon suratul fusilat babu amsa da sai baka da ƙarshe abul walid ya dawo gida abuja da ya gaishe ya canza ya ce ina ganin kai ma daɗin baki na wannan mutum ya kama ka shi ne ya ƙara husata ya ce kasan dai ni ba wanda ake yaudara ba ne amma na ji shina faɗin maganganun da ba sihiri ba ne ba dabo ba ne ba abokanci ba ne kuma ba ƙarya ba ce kawai na ji in ya ci gaba da faɗin maganganun shi to azabar da yake faɗi za ta shafi mu inda na san bai karya shi ya sa menene shi ya sa na tsaye da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace sun san bai karya yi za mu ji abin da ayoyi da za su zo su ke taro su ce duk wanda aka gani yana sauraron manzo ana za a mai hukunci za a mai kaza za a mai kaza amma in dare yayi karhe dai karhe mi na dare manzo ana yana sallah sai su lababo su zo su zagaye bakin gida ne suna saurari kun gane ko an so wanga ya ba da baya da an haɗu an kawai go sai ya ce wani ba kai ne sai ce to ai kai ma kai ne to kan mu sake sai a ce to kan mu sake yanzu sai a rubuta yi alkawari kwana biyu kuma sai a sake haɗuwa zuciya su ba ta iya ba sai sun je sun saurara kun fahimta masa ita gaskiya guda ce ko kana son mutum ko ba ka son mutum kan gaskiya ne guda ce ba biyu ba gaskiya guda ce sun taima manzo Allah hassana ne daga ƙarshe dai Allah ya ɗaukaka darajar shi akan sauran mutane Allah mulkin sarki ya sa masa akan gaskiya to shine nan Allah ya ba mu labari game da masu imani ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle fa duk wanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai lahum ajrun ghayru mamnun suna da lada wanda ba mai yankewa ba ko bayan ka mutu in ka imani ka aikata aiki na gari ladan ka bai yankewa za ka kara da wasu ayyuka wanda lada yana zama cikin kabari ce yasa muka mana ishara kowa ya kokari ya bar aikin da bayan ya mutu lada tana zo masa Allah ka sa muna da lada bayan mu mutu Allah ya ce da manzo ulka ce da kafirai a innakum la takfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn shin yanzu ku saboda Allah za ku kafircewa Allah da ya halicci sammai a cikin kwana biyu wace ce aluna lahu an dada kuna sanya mai kishiyoyi zalika rabbul alamin wannan fa shine Allah ubangijin taliki mana shine wanda bai cancanta a haɗa shi da wani ba kun fahimci misali Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda yake sarkin da bai cancanta a haɗa shi da wani ba shi in ya tashi bayani shi ke ba da labarin abin da ya yi don a yadda da wannan abin a miƙa wuya zuwa gare shi Allah subhanahu wata'ala ya tausaya mana na ina ne muke hmm na Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ma ya ci gaba da mu labari yake cewa waja'ala fiha rawasiya haka ne ko ya sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa bayan ya yi ta ya sanya manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa bayan ya yi ta sannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa waje alif ya rawa sai mai fokiya ya sanya manyan duwatsu a saman ƙasa ba ba da ka fiha yi albarka a cikinta ba ƙaddar fiha a kowata ya ƙaddarta abincinta a cikin ƙasa fi arba'ati ayyami a cikin kwanaki hudu sawa'ad lisa'ilin wannan daidai ne ga masu tambaya shine amsar da za a basu kun gane ko sun mastawa ila sama'i sannan Allah ya daidaita zuwa ga sama wahiyar dukkanu ita saman tana da alamun baki ko kuma tana da alamun dufu hayaki inda al-dukhan yana bada ma'anar zalma yana bada ma'anar al-bukha hayaki ko kuma duhu fa qala laha walil ard yace da sama da kuma ƙasa ihtiya tawban kuzo kuna masu biyayya gare ni au karhan ko kuzo cidas qala ta ataina qa'in sai suka ce sun zo suna masu biyayya ga Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya samu dace kenan idan mun kalli wannan aya karo na biyu da Allah ya subhanahu wata'ala yake cewa kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayni shin yanzu ku kafare za ku kafircewa Allah subhanahu wata'ala wanda ya halicci menene sammai da kasse a cikin kwanaki guda biyu yanzu za ku kafircewa Allah nan ayar isharar da take mana Allah yana nuna shi mai halitta ne a faman ya khuluku kamar la ya khuluku a falata zakar ku yanzu wanda ga halitta ya kamata ku haɗa shi da wanda bai halitta shi gumki komi bayan shi Allah da ya yi ku ya yi sama ya yi ƙasa shi ne za ku haɗa da wani bai kamata ba ku ba za ku wasu ba ne wani guda ala ce ha za khalƙullah ko ba haka ba ne hada khalqullah wannan halittu da kuke gani dukka halittu ne na Allah a wani guri Allah ya ce kul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni ma za khalaqu min al-ard am lahu shirku fi sama ku duba ku ga ku ba ni labari abin da kuke bauta kuma bayan Allah mina na su a cikin halittar ƙasa ko da aka yi sama sun ba da gudunmuwa babu kaga yanzu wannan aya da Allah yake so ya nuna maka fare bai cancanta a bautawa gunki ba Allah da ke yin halitta yayi sama yayi kasa shi cancanta ya zama abun bauta ba gumaka ba Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum Allah shine wanda yayi ku kuma shine wanda yake arzikta ku kenan Allah ya kamata a bauta ba wani Allah ba kun gane isharar da yake anan kul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn yanzu ku za ku kafir cewa wanda ya halicci samu ya halicci ƙasa a cikin kwana biyu kurkula nan nan fi yawmai na ai bi miqdari yawmai ne dan kafin a yi sama a yi ƙasa babu kwanaki irin wa'annan yau da gobe babu babu su kenan Allah yana sai nuna ma lokacin da aka ɗauka wajen yin sammai bai wuce misalin kwana biyu irin lissafi an gane misali ko sannan Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da labarin yake ba mu labari taj'aluna lahu andadan kuna hada shi da kishiya zalika rabbul alamin Allah shi wannan shine ubangijin talikai sai Allah ya ci gaba mu labari waja'ala fiha rawasiya min fawqiha Allah subhanahu wataala ya sanya duwatsu a saman ƙasa ku duba ku gani da Allah ya ce min fauqiha me hikimar cewa min fauqiha a samanta abin tambaya duwatsu da aka ɗaure ƙasa da su suna saman ƙasa ne ko suna cikin ƙasa an gane tambaya nan duwa ƙasa ba an daure ta da duwatsu ba saman ƙasa aka aza su ko cikin ƙasa to sai Allah ya ce anan waja'ala fiha rawasiya ko Allah subhanahu wataala ya sanya fiha a cikin ƙasa rawasiya duwatsu sai ce min fawqiha a saman ƙasa dan wani guri Allah subhanahu wataala ya ce waja'alna fiha rawasiya shamikhatin mun sayi manya-manyan duwatsu a cikin ƙasa amma na sai aka ce min fauqiha malamai suka ce nan dan ayi iltifati anzar din mutane ne su san girman Allah cewa duwatsun da suke cikin ƙasa Allah ke rike da su manya ma da ke saman ƙasa Allah yake rike da su nauyin dutse yana da yawa in ba dan Allah Allah bane duwatsun nan sai su wace amma dan Allah ya nuna mana kudura irin tasa sai ce ya bar su sama ya sa wasu ƙasa wala ya ƙudu hifzuhuma tsaron su bai musu nauyi bai damu shi ba shi cikin lissafi sannan malamai su ce daga cikin fawa'id arziki da yake cikin duwatsu na sama ya fi arzikin da yake cikin duwatsu na ƙasa ma'adanai da kuke gani ana samu cikin ƙasa ta hanyar duwatsu wa'inda a samu sun fi wanda ya gane wannan ya gane wannan wanda kuma bai kai ga wannan ba dai ishara ce da maluma suka yi zuwa gare ta yana daga cikin hikimar da ya sa Allah ya bar mana wa'inda abubuwa muna amfani da su Allah madaukin sarki yi mana jagora shi yasa Allah yake cewa wa qaddara fiha aqwataha aqwat daga kutu ne nau'in abinci duka Allah ya sanya su a cikin ƙasa don mutane saboda abinci yana ba mutum ƙarfi ko ba haka bane Allah ya ce to mun ka sanya wannan a cikin ƙasa da wannan ne malum masu kace kowace ƙasa ka tarar da mutane cikinta abincinsu yana cikin wannan ƙasar kuma ƙasar ta isa ta ba su abincin don Allah ya sanya wannan abinci a cikin bincike da ake yi a ce wuri kaza da mutane suke zaune ba za su samu abincin da zai ishe su rayuwa ba ya saba wa sunna ta Allah sunna ta Allah duka abincin mazauna ƙasa yana cikin wannan ƙasa sai dai malamai suka ce wani lokaci dalilin sako da zunubi ke sa abincin yayi karanci amma ba babu shi bane kuma ba babu hanyar da za a samar da shi bane dan Allah tun da yayi wannan tsarin ya tsara abincin da za a ci a cikin ƙasa Allah madaukin sarki ka samu zama masu yawan tuba don mu samu arzikin duniya da lahira Allah madaukin sarki ya wani jagoro ina ne muke wawarak fiha ko Allah ya albarka a cikin ƙasa wa qaddar fiha qawata ya kaddarta dukkan abincin da za a samar a cikin wannan ƙasa fi arba'ati ayyamin a cikin kwanaki kukula fi arba'ati ayyam bi ma'ana fi takmilati arba'ati ayyam inda can an ce kwana biyu to nan aka ce fi arba'ati ayyam kakka dauka abin yin kasa da abincin da a ciki cikin kwana hudu ne a'a cikin kwana biyu ne nan da Allah ce fi arba'ati ayyam a cikin cikon kwana na hudu in an hada da wa'ancin kwana biyu kun fahimci Hausa Allah mu dauke sarki ya samu dace da Allah madaukin sarki ya ce inna rabbakum Allah ladhi khalaqa samawati wal arda fi minni fi sittati ayamin sammai daga sai a cikin kwana shida ne aka yi su kinana in ka dauka kwana hudu ne can ga biyu ba sun zama shida ba ga halittar sama da ƙasa sun zama takwas kenan ya saba ma abin da yazo a cikin alkur'ani kinan da Allah ce fi arba'ati ayamin ai a cikin kwana na hudu duka cikin shi ne an kai aka yi sammai aka yi ƙasai sannan kuma aka yi abin da za a ci sun mastawa ilar sama'i sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya daidaita a cikin sama daidaita bi ma'ana a nan أي قصد إن الاستواء يأتي بمعنى الغلو والارتفاع ويأتي بمعنى القصد نن يأتي بمعنى القصد نشيني ألا ينو في سما لأنه في سما وهي دخان نامنا إشارة لشاء الدخان إنا بعد معنى الدهو وإنا بعد معنى الحياكي تنا هذا كمان هاكي هوكم تنا هذا دهو فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها سيتشي دا سما دا قصد su zo su daidaita a cikin biyayya gare shi ko kuma cikin rashin biyayya alata a taina ƙa'in suka ce sun zo suna masu masa biyayya kun gane Allah ya samu dace nan ƙarshen wani aya isharar da take mana su halittu da kuke gani ya Allah masa magana suna ji kuma suna yin irin tasu magana da ta dace da su da mai da martani ina kaka ɗauka kai kaɗai ne mutum za a ce ika za ka yi ko bari ka za ka bari a duka halittu da irin saƙon da suke kai ma Allah yadda ya dace da su don kaka ce ya za a ce sama da kasa su yi magana ba Allah yi su ba ba shi ya magana da su ba ba shi ya ba su izinin magana ba to suna yin magana da ta dace da su sai dai tambaya ta guda a nan kamar da maluma suke tambaya suke bayani nan duk da ke akwai saɓani amma ba ma son mu tsawata bayani a nan da Allah ya ce قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم استوى إلى السماء وانا آية تنانونا ألا يا فارح للتسمع قسني كافون سمع كما يدعى الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات أتكن سورة البقرة إتما وانا آية تنانونا شوى أم فارين هلتر قسني كافون هلتر السماء ko ba haka bane amma wani bai Allah ya ce antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha shin ku kuka fi karfin halitta ko wahala halitta ko sama da muka yi ta rafa asamka hafa sawa Allah ya daga rufin ta daidaita ta wa qashi lailaha yasru ma'ana yadfantat da dararanta wa akhraja duhaha kuma ya fitar da hantsinta sai Allah ya ce wal ardu ba'da zalika lahaha sannan ita kuma kasa bayan haka muka shimfida ta da wannan ayar abin da take nunawa a zahiri an fara yin sama kafin ƙasa amma wanda ayoyi suna nunawa a zahiri an fara yin ƙasa kafin sama in za a haɗa wa'annan ayoyi wal ilmu inda Allah malamai suka ce a zahirin nassoshi duka an fara yin ƙasa ne kafin sama sai aka yi ƙasa kafin sama wannan da ma'anoni da suke bayarwa ba na son in tsawaita mana shi sanin takaita akan wannan Allah ya samu dace Allah ya ce faqada hunna sab'a samawat sai Allah subhanahu wataala ya yi su sammai guda menene guda bakwai Allah madaukin sarki ya samu dace faqada hunna Allah ya halicci su saba samawat suka zama sammai guda bakwai alqada'u ya ce bi ma'ana alhukum wani lokaci qada'u yana zuwa bi ma'ana alhukum wa qada'a rabbuka alla ta'budu illa iyya ina zuwa bi ma'ana alkitaba wa qadaina ila bani isra'ila fil kitab sannan yana zuwa bi ma'ana al'ada kun gane ko al'ada fa idza qadaytumus salata kuma yana zuwa bi ma'ana alkhalq alkhalq to nan bi ma'ana alkhalq kenan faqadahunna sab'a samawat ay khalaqahunna sab'a samawat sai Allah ya halice sammai suka zama guda nawa guda bakwai fi yawmaini a cikin kwanaki biyu wa auha fi kulli sama'in amraha Allah madaukakin sarki yake cewa sai halicci abubuwan mana umarnin da suke a cikin kowane sammai ma'ana don halittun da suka dace da su zauna a cikin kowace sammai Allah ya halicce su ya zaunar da su a wannan guri wa zayyana samaa ad-dunya bi masabih ita kuma sama ta duniya sama da muke gani Allah ce muka kawata ta na anan li ta'zimi sha'nihi Allah ya ce na ne dan girmama kansa ba wai wasu sun ba wasu suka taya shi ba shi kada ne ya aikin da Allah ya ce wa zayyana samaa ad-dunya bi masabiha muka kawata sama ta duniya da taurari wa hifzan da kuma tsaro ita tauraro a sama tsaro ne ga kuma shidanun da suke sun su je sama don su ɗauko labarin da ake gaya wa mala'iku kuma kwalliya ce a lokaci guda suna kawata sama kuma suna tsare sama an gane ko zalika taqdirul azizil alim wannan fa abubuwan da aka bayar na labari taqdirul ma'ana tadbir tsari ne shine zalika taqdirul aziz tsari ne na mabuwayi al'alim kuma masani Allah shi ke da wannan tsari wannan sifa ta izza da ilimi shine sifa na kamala wani za ka ga yana da ƙarfi amma kuma bai da ilimi wani za ka ga yana da ilimi amma bai da ƙarfi to shi Allah yana da duka biyu ga waya kuma ga ilimi shi yasa duk abin da yake so yi zai yi a lokacin da ya dace kuma ya sa abin da ya kamata shi fa in a'radu in kafirai suka bijire fa kullu anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa thamud kace da su ina ina muku gargadin haduwa da azaba irin azabar da ta shafi arawa da samudawa to daidai wannan ayar ne Utbat bin Rabi'a da yaji manzo Allah ya fara karanta ta sai ya ce manzo Allah shiru shiru ya asabar hakan saboda idan kan faɗi magana gaskiya ce kai Allah raba mu da hasada ya fa sun san gaskiya yake faɗa ba amma saboda rashin rabo ba za su bi shi ɗazu wani ya zo shago na muna hira sai ce min kaga malamu da in yasi na muka rike ni ce ka ba a rike in yasi Allah ake rikewa kuma a rike manzon Allah sai ce min kamar kakanin ce ga misali manzon Allah ya ce da fatima ish ya ce ke fatima salini ma shi duk abinda kike so duniya tambaye ne amma wallahi lahira bai iya tsina na ke komai gaba wannan mu muna gani kawai mu abinda a aƙida mu abinda muka yadda da shi fatima ɗin manzon Allah ce tana da gata gurin manzon Allah manzon Allah yana son ta in akwai wanda ya kamata shi ce babana wani abu ne wallahi baban fatima ya baban kowa amma baban fatima sai ce wa fatima rike allah in an zo layara ba kake gada da ni baban ki ne da za akwai wazin da ya wannan a kan wazi ne da hankali sai ni ce mai to inda har kai ji manzon allah ya ce mu fatima sai aikin kwarai ba wanda za a rika aikin kwarai za ka yi ka zo ka rika Allah ya ce malam haka ne fa daga wasu ya ce min kawai don kuna malam maida mu in ya ce muka rike ya an zo lahira da an ce da an namuna wasu ya wuce gashi can wallahi da gaya ya ce wallahi ya ce min kawai kai mu ɗauko wata hira shi wallahi su in ya ce na za su rike na kawai ɗauko wata hira ya ɗauko wata hira da muka shiga wani shi shi kadai ke da wanda ra'ayi akwai da yawa kaga an ci amana bayan Allah akwai ta gaya mu mutane ko rike Allah ko bin manzon Allah amma sai ana ba su girman wani wanda shi ba kowa ba lahira riwa wani mawaƙi yana hadara ta ya girgiza ko ba haka wani yana cewa wai a ƙarshe dai yana cewa su barhama suka rike kun fahimta masa balhama suka rike kenan ba Allah sun ka rike ba ba manzo Allah sun ka rike ba suka rike mi ba sako da an cike ba ma'anar su inda balhama ba ruwan su da Allah ba ba ruwan su da manzo Allah shi sun ka sani shi sun ka rike wallahi hmm a su inda ba ruwan su su balhama sun ka rike dama a cikin alaka ake wallahi kenan mina da nake so in kawo mana misali wallahi mu gyara tsakaninmu da Allah Allah aka yi rikewa kuma mu ji tsoron Allah mu dora masoyanmu a kan su rike Allah da manzonsa duk wani mai daraja shi aji daraja shi kuma yana da ita mu ba shi an kace mu rike ba Allah da manzonsa ya kamata a rike ma wallahi in kai suke kace lahira ba Allah ka rike ba akwai matsala Allah ka kare mu fa in a'radu in suka bijire suka kin imani da kai fa kulka ce da su anzartukum nayi muku gargadi fa sa'ikatan wani irin azaba da zai isa muku مثل صاعقة عاد وثمود إلى عذابا للشاف آدا وثمودا إذ جاءتهم الرسل يا عندما ذنسوا كزومسوا من بين أيديهم أقبانسوا kafin zuwan su manzanni sun zo wa min khalfihim da kuma bayan su duka suna ce da su Allah ta'budu illa Allah kada ku bauta wa kowa sai dai Allah subhanahu wataala shi kadai kuma ku bauta masa qalu wa qalu haka ne ko eh qalu ne ko qalu law sha rabbuna ko sai suka ce da su suka ce da manzanni ai inda ubangijinmu yana son mu biyu la'anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'ika ne daga sama fa inna bima ursiltum bihi kafirun to mu ku sani dai mun kafircewa abin da muka aiko ku zuwa gare shi duk abin da aka aiko shi da aka aiko ku da shi mun kafirce masa ba za mu yi imani da ku fa amma adun Allah ya ce amma su adawa fastakbaru fil ardi bighairi al-haqq suka yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da menene ba ba tare da wani haƙƙi ba suka yi girman kai ba tare da haƙƙi ba ƙuri ba maganar nan da kai begaye da haƙ suka yi girman kai ba tare da haƙƙi ba to shi girman kai yana da wani haƙƙi a ba wani haƙƙi da yake nuna yin girman kai Allah yake ba mu labari wa ƙalu suka shiga da cewa man ashaddu minna quwwa wa ya kai mu ƙarfi mu da adda karhi ba za mu saurara ba Allah ya ce a walam ya shin ba su ga cewa ba anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa ai Allah da yake ya fi sananin karfi wa kanu bi ayatina yajhadun sun kasance suna jayayya ne game da ayoyin kaga simple amsa kenan su abin da suke bin gaba da su waye kai su karhi Allah ya ce ya yi su karhi dan shi ya yi su yanzu ka ko wanda yi ka zo ka buga mai gaba ka ce kai kaza ba kowa kake ba ran a hannun wa yake a hannun Allah yake ya Allah ya so ran kawai zai rike ka kara aiki duka control din mutane duk karhinka duk dabararka duk lafiyanka kana hannun Allah ne inda ran kai na hannun Allah ne in Allah ya so lokaci guda sai a rike ran ba a dawowa da shi to ina ƙarfi yake ba kuma dole ka ce ga kwana Allah ya tawaffa al-anfusa fi manamiha Allah yakan karbi rayuka a cikin bacci duk wanda zai mutu sai Allah ya karbi shi fa yamshi kullati qada alaiha al-maut ko ba haka bane ran da Allah ya kaddara mai mutuwa sai ya rike ran ba a dawowa da shi kenan ba a yi ma Allah bugun gaba da karfi Allah ai mai bayya kawai a hutu fa arsalna alaihim rihan sarsaran muka aiko musu da wani irin iska mai tsananin sanyi fi ayyamin na isa ta cikin kwanaki masu shi'umci kwanakin da ba sa tattare da alkhairi a gare su saboda mi sun husa ta Allah nuri ka kuma azabar khisi don mu ɗanɗana musu azaba na wulaƙanci fil hayatin duniya a wannan rayuwa ta duniya wal azabul akhirati akhza akhza amma azaban da za su sada shi a lahira yafi kaskanci da wahala wahum la yansarun kuma za ta bake su ba wanda sai ce an wasa yana tashi ba ko ba wai ba a cewa ba ba ba tashi ba ko ba za a yi ba ba wata takarda da za a ciki da shi ke da wa amma samudu amma su samuda fa daina mun shiryar da su nan shirya shine mun aiko musu da annabi sadon dalilai na shirya duka sun ka kan imani ngane ko yanzu kaga mu dukan nan Allah ya shirye da mu dukan in kaje mutum yana cewa Allah ka shirye da ni a'a idan ya saba kan dukkan wannan Allah ya shirye da mu an aiko da Qur'ani an aiko mu da manzon Allah Allah ya shirye ba ta kare ba ya rige nan wanda ya gyara ya sani wanda ya fata ya sani nan kaje mutum yana cewa Allah ka mana cika da imani Allah ka kyautata karshen mu dadin baki kawai yake Allah in kana son kai cika da imani baka sa abin da zaka yi ba eh in kana son kai kyakkyawan karshe baka sa abin da zaka yi ba to ga zo kana addu'a zaka yi ma addu'a sai dai in kai aikin ka kare ka roki Allah ya karba Allah ya dace da kai amma baka yi aikin da Allah ka so ba kace Allah ya mana cika da imani aga kai ma dai kana faɗa ne yanzu dukkan mu shirye muke abin da zai yi muna mu yi kun ga kowa haka bane manzo Allah ya ce kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba dukkan ku za ku shiga aljanna sai dai wanda yake sai suka ce wanda ne zai kiya ce a wanda ya min biyayya da halan janna a wani asani da halan na wanda ya min biyayya zai shiga aljanna wanda ya saba zai shiga wuta ai duk mun san daidai yanzu ai kowa ya san malin dan sanda hatsari ne a gwamnati kusa ta gwamnati da kowa haka bane yanzu sai ka zo an sa police suna control da ka zo sai ka sa hannu ka sabe wannan da mali in wani police ya zo na ya aka shi ma sai ka mare shi dan Allah kana kwana gidanka eh ai kowa ya sani ba kai kanka ka san ba abin da gwamnati za ta yi da shi bane to shi ma Allah ya haka ne duk abin da ka san Allah bai so an ga mana Qur'ani sai sai yana abin da bai kamata kuma yana cewa jama'a wallahi mu kan mu kan mu dokin lamarin lahira da wasa fa Allah ya ba mu wasa ci Allah yake cewa wa amma samudu amma samudawa fa hadainahum mun shiryar da su mun ka musu dalilai na shirya amma fastahabbul ama ala huda suka zabi makanta akan shirya fa akhadathum as-sa'ikatu al-azab sai tsawa na azaba ta kama su azabil hun azaba na wulakanci bima kanu yaksibuna sakamakon mummuna aikin da suka kasance suna aikatawa wa najjayna alladhina amanu muka kubutar da wanda suka yi imani da Allah wa kanu yattaquna so kasance suna jin tsoron Allah mana suna shin nisanta shirka da abin da ya kama da wannan wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ranan da za a tashi makiya Allah zuwa ga wuta fahum yusawun suna tattare yusawun ai mahshuruna za a tattara su wuri daya da na farko da na ƙarshe babu wanda zai yi dabara ya sabi bai shiga ba nan duniya ne in aka ce sai an kama kwamba ta jama'a wani duk yadda za yi sai ya sabi amma wallahi ban da lahira Allah ce waɗanda za su shiga wata yan tattara su ga baki ɗaya babu wanda zai na farko da na ƙarshe za a tattara su hatta idza ma ja'uha hayayen da suka zo bakin wutar shaida alaihim sam'uhum jin su zai musu shaida kujiba mayan ka ce shahida laka ina da bambancin shahida alaika shaida alaihim sam'uhum jin su zai musu mummunan shaida shine alaihim duk shaidar da ba ta dawo ma da alheri to alaika ne ba laka bane sannan wa absaruhum su ma jin su ganin su zai musu mummunan shaida wajuluduhum fatin cikin su zata yi musu mummunan shaida bai ma kanu ya amalu game da abin su ce suna aikatawa mummuna Allah ya kare mu naga ya rage namu ka doko ekutel kana jin miza kana jin mizik kana kaza kaza kunyan ka yana ne yana dauka yanzu da zai ce Allah kaga wannan ya ji kaza da ni ya ji kaza da ni ka shige zane kana kallon mugun fina-finai wanda su dace ba ranar kiyama idanuwa za su ce Allah ya kalli kaza da ni in ka taɓi abinda yake haramun ne jikinka ya taɓa ranar kiyama sai fata jikin ta ce Allah ya taɓa kaza da ni kuma bayan ka haramta masa shi yasa kullum nake ba da shawara in ka tashi saba wa Allah ka ɗebe kai ka aje gefe fatan jiki ka ɗaya ka aje gefe sannan kakka yadda ka yi ƙasan ma ƙasa wagga ka kwashe ta ka aje gefe sannan ka saba wa Allah sai ka dawo ka ɗora kanka ka sa fatan jikinka ka take harkanka shi dai zai shi kadai ne zai huce shi ma ai baka tsira ba wa inna alaikum lahafizina kiraman kajibina kai jama'a duniyan nan muna cikin wucewa manzo Allah ya ce a duniya sijinul mu'min wa jannatul kafir ko ba haka bane da haka mu bi Allah kawai mu samu mu shiga aljanna Allah ka ba mu aljanna ina ganin ana mana isharar da lokaci Allah ya kamna rai gobe za mu tashi a wannan abinda muka dai Allah ya ba mu lada inda muka kuskure Allah ya سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك